والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إن شاء الله رانا تدا مكواري لمك تدا مفارك راتو أسكوانا للتافين كتاب التوحيد كتاب التوحيد نا محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه Allah Ubangiji ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ya karbi ayyukansa wannan aiki da ya yi yawa al'umma tawaniya Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa masa wannan littafi ne mai muhimmanci mai girma babban littafi a bugu za ka ganshi ƙanƙani amma a girma littafi ne babba wannan shine littafin da ya addabi mushrikai da yan bid'a na duniya duk duniya inda zaka zaga in mutum ba sunna yake ba to wannan littafin yana tare masa da hankali yana tare masa da hankali kitabut tauhid da kuma littafin malamin Allah ya ji kansa saboda ya tsaya yayi wa aqida aiki yayi wa tauhidi aiki duka littafansa mafi girma wannan ne akwai littafin ma da bai wuce shafi biyar ko shafi shida ba yanzu misali na waƙatul islam nasa tafi ne ƙarami amma aƙida da take ciki saboda waɗannan abubuwan su ne musuluncinka yake ginuwa a kansa gaba ɗaya idan babu tauhidi babu aƙida babu musulunci yana da littafai guda shida dukkansu 'yan ƙanana dukkansu ana so a san su wannan usulul salata da muka sauke shine littafin sa na farko da muka sauke anan ko mun sauke usulul salata an ga abubuwan aqida a ciki an ga abubuwan tauhidi yana da usulul salata yana da qawaidul arba'a yana da usulul sitta yana da kashfus shubuhat yana da nawaqidul islam yana da kuma kitabut tauhid sune littafai shida da ake ji da su duk kanana amma duk duniya in ka je su ake labari su ake ta labari an ci an kawo sabon addini an kawo sabon kaza har manya-manyan malamai fa ta alhamdulillah ba aka samu bayan Allah suka zo suka musu aiki yanzu ga wannan sharhin da ke gabana fathul majid shine kuma littafin da ya tsamar da mutane da yawa daga shirka zuwa cikin bid'a da yawa duk wani malami da zaka ji ya zo yana da'awa kan tauhidi musamman shirkiyat abubuwa na shirka da ake zuwa gurin boka sujjada wa gumaka bautan waliyai wane ne shi kuma wannan da yayi sharhin littafin nan ku gani fa kai ka san wannan babban littafi ne eh ka duba gani ina na kudin da na saka shi cikin sharhin ya buya ya buya wannan shine sharhin sa فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب يو شكرن سا 239 da rasuwa me wannan littafi ya rayu a cikin kasar Saudi Arabia wannan yanki din ya rayu ya karantar da aqida ya karantar da tauhidi an ce wallahu ta'ala alam an ce Sheikh Usman dan Fodio ya hadu da shi an faɗi haka ya haɗu da shi yana cikin malaman da ya sha ya ɗan ya karɓi karatu a wajensu Allahu alam Allahu alam Sheikh Usman bin Fodo ya samu ya je aikin haji shi yasa dukkan malaman da suka sha karatu a wajensa to zaka samu su ne wakilan sunna da aqida a duniya yanzu a Misr a abin nan a irin India yankin Pakistan da wasu manyan yankuna da kaga akwai wasu malamai na aqida da suka tashi gurin za ka samu wasu suna daga cikin waɗanda sun hadu da shi sun karbi saƙo na aƙida a wajensa kisa ƙasar saudi arabia ta kafu kafuwa ta aƙida ta tauhidi saboda sanda ya zo ya samu yadda kuka san a wajenmu ana zuwa gurin bokaye ana da wali ɗan marina ana da wali ɗan waye ana da wa'annan shirkoki ɗin ana da kogin da ake zuwa a bauta masa ana da makabartan da ake bauta mata ana da waye yanzu ga hubbarin shehu nan sai da 'yan sokoto suka yi tayi Allah ya taimaka yanzu alhamdulillah a je a yi dawafi a kabarin shehu ko a nemi albarka ana taba kasan alhamdulillah babu amma a kaula har yanzu kabarin wane ne ana can ana ta yi wannan ayyukan da ya yi shi ma a saudiya akwai bishiyar da mace in ta dau ciki sai ta je ta yi sujjada wannan bishiyar ta rungumenta neman albarka akwai in ta rasa daukan ciki akwai bishiyar da ake zuwa aje a roƙi bishiyar ta yadda ki dau ciki duka ya zo wannan abin duk suka tafi Allah ya mana jagoranci wannan shine littafin da ke gabanmu kitabut tauhid a duba littafin muna so minti 25 biyar zamu ke insha Allah ta'ala saboda kar ake kosawa masu sauraro ma da za ake tura musu a cikin kankanin lokaci za su iya sauraro insha Allah ta'ala kitabut tauhid littafi na tauhidi bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jinkai to kun ga za ku ga ansa a wajen ku alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ko haka wajen ka shehi akwai kai me aka fara gurin ka da aka ce bismillahir rahmanir rahim wa qawluhu ta'ala wannan alhamdulillah duk da aka gara ba ba Sheikh Muhammad bin Abdul Hab ne yayi ba bai yi ba amma kun san al'adan al'adan masu buga littafi in suka ce bismillah bismillahir rahmanir rahim ba'da al-basmala ya'tuna bil hamdala za su zo da alhamdulillah na ahmadu a goggo da yawa Allah a yi magana sannan a faɗi me yasa zan buga wannan littafin me ya dalili me ya aka cikinsa amma shi ba haka ba ne duk wannan alhamdulillah da aka faɗa ɗin nan har zuwa amma ba'adu wannan ba shi ya yi ba an ƙara masa ne ga wanda suke da littafi mai wannan ƙara masa aka yi me ya dalilin da bai yi wannan bismillah alhamdulillah wa rahmatullahi duk me yasa bai yi wannan ba bai ce wannan littafi ne da na yi shi dan kaza yanzu izziya jiya da muka fara ba mun fada ba ya faɗi dalili ya ce ma littafin ya ɗauko shi ne a cikin littafinsa umdatus salik ya zaƙulo a ciki kuma ya yi ne don yara ba don mu ba ya yi kaza ya ko ga mutanen garinsa al'az a yankin mutane da suke azhar mutanen ƙasar misra na maka gama da mutuwa bai ce komai ba mai dalili dalili shine in ana maganar tauhidi duk wani abu da za a gabatar maka da tauhidi ubangiji ya gabatar maka cikin qur'ani aqida komai an yi an yi maka introduction yanzu kawai a shiga cikin ta ne a fara saboda ladabi ga Allah subhanahu wataala zaka yi maganar tauhidi ka zo kana cewa kaza ni ma kaza ga dalilin da yasa nayi kaza Allah ya riga ya gama wannan duka aikin duk yana qur'ani ladabi da qur'ani ne ya kiyaye wannan abu kamar yadda Imam Bukhari da yazo kaifa kana bad'ul wahyi farkon littafinsa da yace bismillahir rahmanir rahim babun kaifa kana bad'ul wahyi ya aka fara wahayi qala haddathana humaydi shine farkon budewansa qala haddathana humaydi qala haddathana sufyan qala haddathana wane ne har ya tafi zuwa wajen umar bin khattab qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala al-minbar yaqul innama innama al-amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wannan shine da Imam Bukhari abin da ya bude saboda ana maganar sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam waye isa ya shiga gaban Annabi ba za ka shiga gaban Annabi ka kawo maganar ka ba yanzu Qur'ani daga an ce bismillahir rahmanir ba sai alhamdulillah rabbil alamin ba akwai wata magana na na ubangiji to zaka zo ka kara wani abu to haka shi ma Imam Bukhari da yazo bismillahir rahmanir rahim babun kaifa kana bad'ul wahyi قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد قال حدثنا القمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول انما الاعمال بالنيات shikenan kawai ya bude sai ta zubo hadisi to haka shi ma Muhammad bin Abdul Wahhab yace kitabut tauhid bismillahir rahmanir rahim fa yaqul fa yaqulu Allah ta'ala Allah yana fada وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ban fa halicci mutane da aljanu ba illa liya'buduni sai dan su bauta min wannan shine abin da yasa aka halicce ka malam muhammad bin abdul haf ya gaya mana dalilin da yasa muka zo duniya ba dalilin bane shine mu tara gidaje mu tara kudi mu tara iyalai mu tara filaye mu tara dukiya mu ci abinci mu kwanta mu yi a'a illa liya'budun an halice mu ne kawai dan mu bauta wa Allah subhanahu wataala wannan shine al-ghard min al-khalq wannan shine dalilin da yasa aka halice mu mu bauta wa Allah karkashin haka tunda dan haka aka halice ka wallahi tallahi duk ibadar da kake idan babu bautan Allah a cikinta duk aikin da kake barin dunkule shi duk aikin da kake idan baka sa Allah cikinsa ba yi asara tunda halitta aka halice ka in kana da gona kasancewa wannan gonar ina yin ta ne dan na bautawa Allah ta zama hanya ce da zan inganta bautar ubangiji na ba ta shigaltar da ni ba idan ma'aikacin gwamnati ne ka san aikinka bautar Allah kake a cikinsa saboda haka kai yadda Allah ya faɗa in kai ɗan makaranta ne ka san bautar Allah kake da wannan karatun don ya baka dama ka ɗaga kalmar Allah don ya baka dama ka yi ibada to ka san ka yi ta yadda Allah ya faɗa ka bi ta yadda Allah ya faɗa zaman aurenka bautar Allah ne tafiyarka bautar Allah ne kwanciyarka da zaka kwanta dan me yasa ka kwanta dan ka bauta Allah in samu bacci mai kyau in har baccinka zai sa ba za ka samu sallah ba za ka samu ibada ba Allah wadare da wannan bacci shi yasa aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce gaya musu kul ka gaya musu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sai aka zabi wasu manyan abubuwa aka ce duka na Allah ne domin sauran ba gaba ɗaya na ubangiji ne duka ka danganta su ga Ubangiji. To sai zama ko ofis ka je ka zauna baka aikin komai saboda niyyarka mai kyau ta bautar Allah kana samun lada. Kai lecturer ne, kai malami ne, ka san karantar wanda kake wayannan yaran kana bautawa Allah ne akwai abin da za su zama akwai abu kaza akwai abu kaza akwai abu kaza. Kai soja ne a wajen sojanka kariya da kake bawa ƙasa ibada kake kana bautawa Allah ne. sau da haka duk bindiga da za ka rike duk abin da za ka rike wallahi lada Allah yake rubuta maka amma idan ka yi don garinku ka yi don abin nan ta'assubanci ka yi don kaza a'a don ka fi kowa ka zama a ofis ɗinka kawai ran ɗin ne damuwarka don ka girma ko kuma kai ɗan siyasa ne ka ji ka je ƙololuwa ka wuce kowa za ka taka kowa babu maganar Allah a ciki wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa muhallici mutun da dan adam sai dan su bauta min ba wani abu da aka halicce ka dan shi sai dan bauta kenan duk motsin da zaka yi kai kokari ya zama bauta ne tufafi da zaka saka rigan nan da zaka sa ina bauta a cikin ta ina bauta sai ka tsaya ka duba Allah subhanahu wataala ya ce in saka mai kyau in saka wanda ba za a walakanta ni ba in saka wanda za a yi kaza ba dan alfahari ba in ka sa dan alfahari dan in an ganni a sanna hadu ka fadi kai asara abincinka da zaka ci karka yi alfahari a cikin sa iyalanka da kake zaune da su bauta ne dukka illa li ya'budun wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukin sarki wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan zamu kara jin dalilin aqida me ake nufi wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ay liyuwahhidun ai su kadaita ni shine ya abuduni su bauta min dinnan ay liyuwahhidun shine su bauta ni su kadaita ni wa qawlu ta'ala da fadin Allah cikin sauki wa laqad ba'athna haqiqa mun aiko fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma rasulan manzo kaga mutanen annabi adam an aiko musu manzo mutanen annabi musa an aiko musu manzo mutanen annabi nuhu an aiko musu manzo me yasa me yasa Allah ya ko manzo ani ibudullah shine abautawa Allah me ake nufi ani ibudullah an yuwahhidullah akadaita shi akadaita shi me yake nufi da ibada ismun ibada ita ismun suna ne jami'un da ya tattaro li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda abinda Allah yake so ya yarda da shi min al-a'mali wal aqwal adh-dhahira wal batina na daga ayyuka da zantuttuka na ɓoye da na bayyane ka tabbata Allah ya yana son abin da kake ya yarda da shi wannan shi ne al'ibada alkar ba na fi kulle umatin rasulan hakika mun aiko a kowace al'umma manzo ba al'umman da ta zo ba ta da manzo mai aikin manzo ɗin mai aikace ya gaya musu hani ibudullaha ya ce ku gaya musu su bauta wa Allah su kaɗaita Allah kenan ko wajtani buttaguta a nisanci ɗagutai me ake nufin ɗagutu za mu yi magana a gaba wa qawluhu ta'ala da fadin Allah bai kinsa wa qada rabbuka ay wassa wa amara shi ake nufi da qada wa qada rabbuka ubangijinka ya umarce ka ya maka wasiyya ka rike hannu bibbiyu yanzu zamu ji wasiyar ubangiji qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah karfa ka yadda ka bauta wani sai shi kadai a tafiyarka a tawakkalinka komai ubangiji ne shi kadai duk abin da ya same ka wallahi Allah ne ba wanda ya sai ka baka muku wannan abu ba wanda ya sai tunkuɗe maka shi yau ka samu wani abu to Allah ne ka rasa wani abu ubangiji ne ba wanda ya sai shigo hana wannan qada rabbuka ubangijinka ya umarce ka Allah ta abudu karfa abauta illa iyyahu sai shi kadai wa bil walidaini ihsana kuma ka kyautata wa iyayenka kaga girman iyaye ubangiji ya hada bautarsa da girmama su saboda girman su da matsayin su kaga wannan ayar ita ma Allah ta'budu Allah ta'budu kar mutun ya bauta illa iyya sai shi kadai in an shigo majalisi da Allah ke sa waya silent ake sa ta silent daga an shigo masallaci wa bil walidaini ihsana da kyautata wa iyaye wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki wa abudullaha ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a kar fa ku hada kowa da wannan Allah subhanahu wataala din kar ku hada kowa da shi shi kadai za a bauta wa wa abudullah ay wahidullah ku kadaita shi ku rike na farko din nan wa ma khalaqtul jinna wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun abinda ake nufi liya'budun ay liwahidun shine a kadaita ne wa abdullah wala tushriku bi shay'a ku bauta wa Allah kada ku yi shirka da shi da komai wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukin sarki qul ta'alu ga ya musu ku taho atlu ma harrama rabbukum alaykum zan karanta muku abinda ubangijinku ya haramta a gare ku ta'alau atlu ma harraba rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a karfa ku hada kowa da shi alla tushriku bihi shay'an kar ku hada kowa da shi a gaban ka anaka an kara ko iyanan ne ya iyanan ne ba iya shay'an ba wa qadara rabbuka alla ta'budu bihi wa qadara rabbuka alla ta'budu ina wajen ne kam alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ko waƙada rabbuka Allah ta budu illa iyahu wa bilwalidaini ihsana ubangijinka yayi umarni sannan yayi wasiya Allah tushriku bihi shay'a kada fa kada rabbuka Allah ta budu illa iyahu kai kar abauta kowa sai shi kadai wa bilwalidaini ihsana okay sai aya ta gaba ne ko wa abdullahi wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku haɗa kowa da shi shay'an komin kankantar shirka kada kai wa abudullaha ku bauta wa Allah wala tushriku kar ku yi shirka bihi da Allah shay'an komin kankantar sa kenan da karamar shirka da babbar shirka ubangijinka ya hana ya ce ka bauta wa Allah Allah ake bauta mun ce ma'anar bauta kuma ka kadaita shi dan a tabbatar maka kadaita ake nufi aka ce wa abudullaha wala tushriku kar ku yi shirka da shi shay'an komi kankantansa wannan ayata wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ibnu kathir yake cewa ya'muru subhanahu wa ta'ala ibadahu bi ibadihi bi ibadatihi wahdahu la sharika lahu ubangiji ya umarci bayinsa su bauta masa shi kadai fa innahu huwal khaliq domin Allah ne shine mahaliccinka ya ce a bauta masa shi kadai dalilin ba domin shine mahalicci arraziqu shine mai azurtawa almun'im shi ya maka ni'ima wanda duk ya maka wannan ba shi kadai dace ka bauta ba almutafaddilu ala khalqihi fi jami'il fi jami'i al'anat wal halat ubangiji shine wanda ya falala a bayinsa a dukkan irin halin da ake ciki to wanda ya maka haka huwal mustahiqqu minhum an yuwahhidu shi fi cancanta ka kadaita shi wala wahdahu shi kadai la yushriku bihi shay'an min makhluqati kar ku hada shi da kowa na daga halittunsa mun gane wannan ayar da muka ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an ita ce ayar da ake ce mata ayatul huquqil ashara ku rike sunanta ayatul huquqil ashara ayan haƙoƙi guda goma akwai manya-manyan haƙoƙi guda goma a cikinta manyan haƙoƙi guda goma amma saboda girman kaɗaita Allah da girman shirka sai aka fara da shi wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a kaga haƙƙi na farko kenan sai na biyu fa eh wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masak ko والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما سداكا حقوقي guda goma ka kyautata wa iyaye makwafta ƴan uwanka ko matafiya ko amma sai Allah ya fara Allah tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ita ce ake ce mata abin nan ayatul huququl ashara aya da take da wasu haƙoƙi guda goma a wani littafin naku za ku ga sai da aka kawo kul ta'alau sannan aka kawo abdullah a wani bugu amma dai mu a gurin mu an fara da abdullah sai kuma aya ta gaba sai kuma aya ta ba kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum ka gaya musu ku taho atlu ma harrama rabbukum alaykum zan karanta muku abinda ubangiji ya haramta muku Allah ta shirku bihi shi'a ɗaya daga cikin su kar ku yi shirka da Allah subhanahu wata'ala wanda a cikinta aka kawo matsaloli su ma da yawa don guda goma sha takwas abubuwa guda goma sha takwas duka a jere waje guda abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza amma Allah a cikin wa'annan abubuwa goma sha ɗin nan sai ya fara da Allah qul ta'alu atul ma harrama rabbukum alaykum ku zo in gaya muku abinda ubangiji ya haramta muku bai fara da komai ba sai fara Allah ta shirku bihi shay'a karfa ku yi shirka kar ku yi shirka shi yasa duk wani abu a gidanka da za ka ganshi duhu duhu duru duru iyalanka kar ka kuskura ka daga kafa akan shirka akan surkulla kar ka yadda a'a ai wallahi abin nan na yi mafarki iri kaza ni ga abin da na gani mafarki ke annabiya ce ke annabiya ce da mafarkin ke har zai zama wani abin tashin hankali wallahi na yi mafarki na ga wance tana min haka a mafarki tana kaza kewa ce ce mushirka ce ke ko ke boka ce sannan akwai wani fa a gidansa matarsa bai tana da aljanu wannan aljanu suna gaya wa mutane problem ɗinsu a cikin gidanka kana ahadu sunna wai mutane su shigo gida wai aljanunta sun ce wani kana da matsala wani kana da matsala har fa hana aure take matan nan aljanna sun ce karfa a kuskura a yi auren nan ta je ta nemi wani mijin a gidanka kuma kuma matarka kuma ka yadda family gaba ɗaya a taho gungun family a zo a ce ai wance kaza ne a tafi gurin boka a ce wai malami ne ya buɗe baki kawai ya kalli mata ya ce ai wannan ɗin ai mai ya ce kuma saboda jahilcin da rashin kwakwalwa boka ƙazami in za ka karanta fatiha wallahi ba zai iya karanta ta ba amma shi ne allanka don allah ka gaya min sakarkari ba sakar marar kan gado irin wannan mutumin ta da wuri ƙazami ya zai haɗa ka faɗa a cikin societinka wance ita kama wance wani shi ne ya mata magani wani shi ne ya kaza har aka fara samun wasu malamai ma na ahalus sunna malamai ne su zo suna rukiya wanda ake rukiya su ce aljani kai magana me ya faru da wannan matar ta ce ai gidan su wane ne suka turo don karce aure ko don arba mata aure aka mata kaza aka mata kaza wa ya gaya maka ana sauraron maganar aljani da aka ce ka yi rukiya wa ya ce ka yi hira da aljani wa ma ya sa ka hira da aljani gidajen mu muka zama akwai shirkoki shi sa wasu malamai masu rukiya rukiyar nan masu wai islamic medicine babu wani malamin magani mai suna islamic medicine babu shi ba a yi shi ba ba magani mai suna duk wani wanda ka je ina da islamic medicine makaryaci ne babu wani abu da aka keɓance shi islamic medicine kowane magani yana da sharuɗansa yana da ƙa'idodinsa kuma tun kafin ka fara magana ka kwai shi hata annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban magani in islamic ne annabi zai je wajen wani ya karba shine zai bayar annabi yana da doctor yana nasa ina wani sai na abubakar yana da nasa ku kawo min magungunan ku na gani a yarzo alayya riqaqu ku bijiro min da abubuwan ruqiyan ku na gani kazo kana danganta wani abu wai islamist kaza islamist kaza kana ƙarya kana kana cin kuɗin mutane kazo kana yin magana da aljanu kana cewa aljanun nan sun yi kaza ko kafar ta tayi kaza ka dauko abu kaza ka sa kai ta yin kaza ai ta shiga wani karatu daban mutane su bi a hankali za su bar imanin su da tauhidin su ko a zo ai ta gina addini akan mafarki to Allah ya ce qul ta'alu ku tahu atlu ma an rabbukum alaikum zan karanta muku abin da Allah ya haramta a gare ku Allah ta shigo bihi shay'a ɗaya daga cikin su shine kar ku yi shirka ila qaulihi har zuwa fadin Allah bin sarki wa anna hadha sirati mustaqiman wannan ita ce tafarki ta madaidaiciya zamu dakata a nan gurin zamu tashi a afwan zamu tashi hadisin qala bin mas'ud kai nan ne zamu tashi ba yanzu Abdullah dan Mas'ud zai fara fassara mana wannan ayan qul ta'alu atul rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a gobe za mu karasa insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu shiga darasi na biyu yau shine darasi na daya a kitabu tauhid ban ma faɗa ba ko yau shine darasi na farko a kitabu tauhid gobe za mu shiga darasi na daya insha Allah ba na so muke wuce minti 25 din nan na ƙara minti daya ma yau subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh